بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawar shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na siran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shi ne insha Allah darasi na goma sha biyu ko bayan ina tunanin sati biyu Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara ba aka yi darasi sanadiyar rashin lafiya muna fata Allah ba mu lafiya gaba daya da duk wanda suke kwance alhamdulillah rabbil alamin a yau muna litinin sha uku ga watan rabi'in al'awwal shekara 1446 hijiriya wanda shine sha shidda ga watan tara watan september shekara dubu biyu da ishirin da hudu miladiya in sahat ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da shi muna cikin wannan wata na rabi'il awwal wanda hadithu zaman ne ko watan nan zaka ji cikin manabir cikin karatuttuka cikin halqat za a sha gwagwarmaya ana shan gwagwarmaya akan wannan lokaci da muke ciki yanzu kuma muna cikin karatun wannan littafi na sira ba lahi mu dan biyo asar yadda malamai suka yi bayani kan abin da yake faruwa a wannan yanayi kamar yadda muka gani a cikin sira ya tabbata rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haye shi a cikin rabi'ul awwal ranar litinin ko wanda akwai sabanin malamai da yawa akan cewa yaushe ne ga wata sha biyu ne tara ne biyu ne sha takwas ne wanda bayani wanda yake ɗan ƙarfin hujjoji shine nawa tara ga watan rabi'ul awwal ba wanda yayi zama sha'i ba wanda ya zama sha'i zaka jana cewa sani ashara aka haye shi amma wanda yafi ƙarfin hujjoji rasulullah an haife shi tara ga rabi'ul awwal wannan wata zaka gani ‘yan uwa musulmi Allah mana gafara gaba ɗaya yawa daga cikin ‘yan uwa suna anniversary ce maulidi na tunawa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata da murna da farin ciki da kuma wasu abubuwa dai wanda ake yi a cikin wannan wata wanda la asala laha ba su da asali hatta da ‘yan uwa Allah musu gafara har suke ganin lahin wanda bai wato wannan sallah da ake yi alhali mun sani cewa mun sani sun sani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah subhanahu wataala ya baddala mu ya sauya mana duk wata sallah da wadda tafita aka sanya mana sallah azmi da sallar layya shine sallar musulmi aka ne ko sannan bawan Allah mu aje son zuciya ma aje son zuciya kowa ya aje son zuciya kai da kake ganin wanda bai yi ba har kana ganin lahin shi kina a ƙarƙashin wannan kana iya kace kaga lahin rasulullah shi da bai yi ba alhali in kuma wanda ya fi cancanta ya yi shi ne ya kamata haka ne ko idan bai yi ba ya ce alaikun bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidin al-mahdiyun khalifofi ba su yi ba sannan abu na gaba idan ka ce soyayya ce wallahi tallahi billahi al'azim baka kai ba abubakar san rasulullah ko hortan abubakar ba kama ba wala umar wala uthman wala ali baka kai Aisha ummul mu'minin san Rasulullah ba baka kai Fatima ba diyar Rasulullah san shi idan soyayya ce ai sun fi mu cancanta su hujjo abin da yake kan soyayya Rasulullah haka ne ko kenan idan soyayya ce yaushe ya kamata a ce mun fara samun wannan balbarna a ƙalƙashin wannan soyayya har muna koyi da yahudawa da nasarawa saboda su muka samu suna anniversar ɗin aiwa almasih isa bin maryam alaihi salam haka ne ko nasarawa mun yi koyi da su bayan so nawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta mana khaliful yahuda wan nasara haka ne ko Rasulullah ya sha nuna mana musaba ma Yahudawa da Nasara. A nan kuma mun zo muna miyu, muna koyi da su, don mun ga suna yi muwa sai muka ce to bari mu sanyo. Ya kai bawan Allah, ka aje son zuciya, ka sani tirar da Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ba abin da zaka kawo mana ka ce ka sanyo shi ya zama addini. mun fahimta ko ka kawo shi ka ce ka sanyo shi ya zama addini in ka yi shi kan rashin sani bawan Allah yanzu karatuttuka sun watsu ka tsaya ka saurara ka fahimta bayanin malamai ka aje son zuciya ka ga me ya dace tsakani da Allah ba son zuciya ba uwayenmu wanda suka girgiro shi sun tafi Allah masu gafara tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce ta tahi laha ma kasabat wala kun ma kasabtu sai mu rihe wannan magana tamu da magana ta ƙarshe kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana ta ƙarshe wadda ita ce da ya kasance wato abu ne wanda ya kamata a same shi ana yi mun gane ko da ya kasance abu ne wanda ya kamata mu same shi muna yi da rasulullah an aye shi a rabiul awwal ya rasu mi a rabiul awwal haka ne ko a cikin watan aka aye shi a cikin watan ya rasu to yanzu murnar zuwan shi ne muke ko kuma mi ko kuma kuttin rabuwa da shi ai idan ma za a tuna misali idan ma za a tuna da shi sai dai ai kuttin mun rasa rasulullah haka ne ko saboda a cikin shiyararsu ai mun gani a cikin urjuza ya ce wa fi rabi'il awwali wafatu khairur rusuli azlamatil madina wa asbahat hazina wa qad bakal jami'u wal halati dumu'u bi faqdi zakal hadi man sharafa nawadi malam mai urjuza yake cewa a cikin watan rabi'ul awwal fiyayyen talikai ya rasu a cikin dai wannan wata na rabiul awwal rasulullah ya rasu ya bar mu azlamatul madina madina gaba ɗaya sai da ta zama baka kirin wa asbahat hazina ya kasance madina ta zama mai mugun bakin ciki da takaici wa qad bakal jami'u wal halatu jumu'u bi faqdi zakal hadi man sharrafa nawadi Malam ya ce kowa da kowa sans exception kowa sai da ya ta kuka hawaye suka yi ta kwarara saboda an rasa wannan mai shiryarwa sanadiyar shi duk wani mazamni ya ɗaukaka kaga bakin cikin rabuwa da rasulullah ba ƙaramin bakin ciki ba ne sahaba daga cikin akwai wanda suka huta daga hayyacinsu misali umar takobin shi ya zaro ya ce duk wanda ya ce rasulullah ya mutu sai ya yi sai ya kashe shi to a wannan watan rasulullah ya rasu bawan Allah bakin ciki kake da tahiyar shi ko farin ciki kake da tahiyar shi ma'aje san zuciya ma'aje san rai da kake cewa kana tunawa da rasulullah ai wallahi bai kai ba a matsayinka na musulmi a ce wai akwai ranar da ka ware da tunawa da rasulullah yiwuwai kai musulmi ka ce sai lokaci ka za ka tuna da rasulullah lahiyanta kuwa lahiyanka soyayya kenan kuma wai ka ce kai ne masoyin annabi amma duk abin da annabi ya ce kal kai kana yi abin da ya ce kai sai kai sai ka ki annabi ya ce ka cika gemu sai ka karkare nabi ya ce ka kawo wannan ka bakin kwabri sai ka taka shi nabi ya ce kai kaza ka ki can ai mun gani wannan baitin yace ta'sil ilahu wa anta tuzhiru hubbuhu haza mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana kirarin cewa kana son Allah amma kuma kai an gane ko ta'sil ilahu kana kirarin kana sa Allah amma kuma kana saba mashi mala yace haza mahalu fil qiyas badi wannan abu ne mai wahala ka kiyasta suka ce eh ga soyayya kuma ga sako yace law kana hubbuka sadiqan la atatahu da ce soyayyar da kake masa ta gaskiya ce ai da ka bi umurnin da ya bi ka hannu daga abin da ya hannu innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi kaga dai duk wanda yake so masoyi ga wanda yake so ai mai yi biyayya ne in kana son mutum biyayya kake mashi zaka so abinda masoyinka yake so zaka so abinda masoyinka yake so muna son rasulullah dole mu so abinda rasulullah yake so dole mu ki abinda rasulullah yake ki an gane ko kenan ba wannan bane shine nuna soyayya ga rasulullah ya kasance kai kullun da rasulullah a zuciyarka laila naharan ka karanci tarihin rasulullah ba sai su dai a shekara ba a zo a sanya shi a karance shama'il muhammadiyya rana daya a zo a yi ta waƙi a karance alburda rana ɗaya a karance kaza rana ɗaya a ka sanya shi cikin rayuwarka darasin rayuwarka don ka san shi ka dinga san shi a kowane lokaci haka ne ko ko baka ma Allah so nawa zaka tuno shi a wuni ko da baka tunani in ka zo tahiya ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko ka ce assalamu alan nabi haka ne ko ka tuno shi a nan ko baka tuno shi ba an gane ko duk in zaka yi mi addu'a zaka yi ma annabi mi salati ka tuno shi anan ko baka tuno shi ba zaka kwanta ka yi da addu'o'inka kamar rasulullah salati ka tuno shi anan ko amma sai dai ka hudda rana ɗaya a shekara haba da Allah ƴan uwa mu makan ma'alam nashrah mana in ji bahaushe ko makan ma'alam nashrah musan menene hakikanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah mana muwafaka Allah ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya Allah ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ba mu ikon binta Allah ƙara nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ba mu ikon gushe mata amma 'yan uwa dole sai mun aje son zuciya dole sai mun aje son zuciya akan komi addinin nan ba na son zuciya bane ba addinin nan namu ba ina gani bane ba an gane ko ba son zuciya ta bane ba ba ina gani bane ba Allah mana gafara darasinmu na ƙarshe idan ban manta ba za mu tashi shiwaru bai na jafar wa na jashi hira wadda aka yi hira wadda aka yi tsakanin jafar da na jashi tattaunawa da aka yi to ni ko dai a wannan hiwar ne hausawa suka samu hira kamar ya zo iri da ko hiwar hira Allah kyauta kasa aka ce hausar da yawa ta doka daga larabci na halal musannif rahimahullahu ta'ala mana Allah ya ji kanshi yake cewa halat ummu salma radiyallahu anha ummu salma umul mu'minin yarda Allah ta tabbata a gare ta tana cewa na'am summa arsala ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka zo shi amru da suka yi bayanansu suka yi bayanansu sannan sai shi najashi ya tura bayan sun yi da cewa mutane ne mutanenmu sun taho daga wurinmu sun zo wurinka sun yi menene bayan mun ga can baya aika musu zo wurin najashi duk sai suka je wurin buratuwa najashi suka ba su kyaututtuka na menene kajo amfuwazo ne yanda an ba su kyauta kenan da an zo ku goyi bayan mu haka ne ko shi ma najashi aka zo mai da kyaututtuka fatoci masu kyau aka ce sai aka kama najashi bayani ai mutane ne sun baro menene mutanenmu sun tsero su ba su shiga addini sun bar addininmu kuma su ba su shiga addinin ka ba suna zagin uwayenmu da kakanninmu kaza kaza kaza kaza ko to ai najashi mun hadi da malikun adil ko shi yasa kullum wancan karin ba mun ce idan masu rigima biyu suka zo ma in ka saurara daga ɗai to kan ka yanke hukunci shira ka ji ɗayan me zai ce maka mun fahimta ko da ja shi sai ya tura aka kawo su fada'ahum sai aka kira su falamma ja'ahum rasuluhu ishtama'u yayin da manzon dan aike mai saje na najashi ya zo masu ya ce ku zo da jashi yana kiran ku dama ai sun samu labarin zuwa su amurko sai suka zamna aka ce a yi reunion a sanya za a kullo ma wannan al'amarin sun makala ba'aduhum libad sai sashen su suka gaya ma sashe tsakanin su ko qala ba'aduhum libad suka ce masu me ma taquluna lirrajuli idza ji'tumuhu taw kun san wane ne amru an gane ko kun san wane ne abdullahi bin abi rabi'a yanzu ya je ya haɗa abin da ya haɗe ku idan kuka je mi za ku ce mashi mi za ku ce mana jashi ai kaga ba kai tsaye ba za a ya ce ku zo duka wanda ku hijiran nan ku tattaro kuma sun san da zo wasu ai sun san menene gaba sai su ce to menene za ku ce man wato namijin nan idan kun zo a gurin shi kun zo wurin shi menene za ku faɗa mashi na qalu sai suka ce tsakaninsu na ƙulu wallahi ma alimna suka ce wallahi zan mu faɗi menene muka sani an gane ko abinda muka sani ban mu ɓoye komi wa ma'amarana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam zan mu faɗa mai gaskiyar abinda annabinmu ya haɗa mana ka gani wannan shi ne siffin mummune kenan su su amru sun tsara mi ƙaryar da suka haɗa mana jashi to su kuma yanzu ana shawara wata ƙarya zan mu tsara ko menene ko mi zan mu haɗe sai suka ce a'a wallahi gaskiya zan mu haɗe mun gane ko suka ce ka'inun fi zalika makan ko ɗan gidan wane ne a cikin wannan al'amarin haka zan mu haɗa mai ba wai wa ko wane ne ko ya yake haka zan mu haɗa mai falamma ja'uhu na'am wa qad da'a najashi asaqifatuhu da suka zo na ja shi daman kansu zo sai ya kira mi sai ya kira ne ne duka malamai da manya-manya na nasara an gane ko saboda ka san ai in za a yi al'amari babba kowa sai ya gane to ba masu mulki ba ne ba sai an ce a tattaro malamai a jimi ta ce zan mu ga ya har yanzu ana wannan abin in za a yi wasu wanne ne sai a zo a ce a tattaro malamai eh duk da wani Allah mana gafara a ce a tattaro ruwan shafin da ne ne ake cewa a zo malam ya yi ya yi adda shi ma sai zo yi ne ne onadi Allah mana gafara sai rijar ba suka yi wato najashi ya tattaro malamansu na nasara wanda suka san injila iya saninta fa nasharu masahifahum anan suka bude injila kowa ya aje ta kowa ya aje injila shi kaman malamai su zo kowa da qur'ani shi da littattafan shi in ma muqabala ta kama a zo da mukabala ka ce minti goma bai isa ka sai ka tattaro littafi maktaba guda ka zo da su ko ka kasa karanta ko daya to ka Allah wani gafara ka san ai ba yawan wannan bane ba kawai ka zo da hujja tak tak kaza kaza ne Allah mana gafara suka zo da me littattafan su duka suka aje su kusa da su an gane ko sa'alahum sai ya tambaye su faqala kenan in ma sun goce ga malamai da jashi ya ce masu mi ma haza dinul ladhi faraqtum faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam sun ce kun bar addini ku wani irin addini ne wanda kuka bar al'ummaku kuka bar al'umma ku daga gare shi an gane ko sannan kuma ku da kuka zo wuri na ba kuka ki shiga addini na ba ku shiga addini na ba sannan kuma duk wasu addinai da aka sani nan kusa saban wanda ya san shi kun shige su kawai kun zo da sabon addini wani irin addini ne kaga adalci ko sai ka shi daga mutum qala qalat sai ita ummu salma da take bada labari sai ta ce fa kana alladhi kallamahu ja'far bin abi talib wanda ya dauki farol a nan wurin najashi shine wa ja'far dan abi talib kenan kuzan din rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai yake ce mashi ayyuhal malik sai aka ji khitab na manyan mutane sai aka ji bayani na manyan mutane yace ya kai wannan sarki an girmama ka kunna qaumun ahlul jahiliya ahlul jahiliya na'budu al-asnam na'budu al-asnam yace mu wasu mutane ne wanda suke cikin jahiliya wanda a lokacin gumakai muke bauta ma an gane ko kinan tarihi ne Ja'far zai bashi shi yasa tun daga nan zaka gane hikima a matsayinka na kai malami kai ɗalibin ilimi kai wane ne yadda ake hitabun mutane an gane ko ba ka zo ba misali kana da awa an gane ko kana da awa ka fara daga manyan nan ka zazzage su alhali kai baka je kuma su da awa ba mubashartar in ka musu sun kido ka kuma wannan kuma ka sarki saboda hatta da zazzagin shugabannai da ake da tsinuwa da shugabannai hani ne ga rasulullah to kai yanzu ka ce Allah tsine musu kuma Allah ya tsine musu to ai ya tsine musu kan wa su sace tsinuwa kan ku zan dawo mun gane ko kaga yanda ake khitab din manya ai shi mutum da kake ganin shi yana son girmamawa duk yanda yake eh yana son ya ji an dora shi can to shine suke mashi khitab yadda su su fahimce shi yadda zai amma ka fara wazi kana kaza kaza kaza kaza kwana ma ya ci kaza ya za a yi a fahimce ka bawa Allah Allah muna gafara Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a cikin Qur'ani ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima ake dawa da hikima ake wa'azi yace ayyuhal malik kaji ko yace wa na'kul mai wa na'kul maitata duk wani muse banga bunga in ta mutu cin ta muke ƙazamta ne gatarar ci muke an gane ko cin bunga muke gatarar ai kaga har yanzu ai akwai masu cin gawa eh su daman a kahurawa in abu da ran shi a suke musulmi ai sai a hankali wannan da ran shi yana da lahiya su zo su kashe shi a bari mutuwan Allah sannan a ci amma an ci shi haka da ran shi kawai a kashe shi ya ce wani a tiyar fawahisha haka zalika suka ce duk wata alfasha lokacin zo mata miki mu yi alfasha kala-kala wadda ka sani banmu da bulki wa naqta'ul arham duk wani zumunci yanke shi miki ba ruwan mu wani mu yanke zumunci wani mu yanke zumunci alhali zumunci yana daga cikin abubuwan da hatta da kwanaki suna sa a ƙara maka takankanin ka tashi ka je ka ziyarci dan uwa yana sa a ƙara maka kwanaki na rayuwa wasu malamai suna cewa a'a za a ƙara ma kwanakin naka albarka sai ka ga da 'yan shekaru kaɗa amma abin da ka yi ka ɗauki misali nan kusa-kusa sheik jafar mahmudu adam a 'yan shekarun shi ilimin da ya zuda allah ya ji ɗan shi ya yake haka ne ko to kaga da yawa daga cikin akwai musallai allah musu gafara gaba ɗaya kuma allah haɗa mu da su a aljanna kuma allah sa albarka a kwanakinmu zumunta tana ciki wasu malamai aska ce a kwanakin ma ƙara su za a yi yamhullahu ma ya sha wa yusabbit Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar abin da ya ga dama an ga dama an ce wani shekara 20 za kai a duniya sai Allah kuma yi ka tun yaran ta kamtin ne mai son zumunci sai a ce dubil a gane ko da an kwana bi Allah in ya ga dama ya sha ya maida ka triple kuma kai da a allan kaddaran ka kaza ne yamhullahu ma yasha Allah yana goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar abin da ya ga dama to ka gani to in san din ne a sa masa albarka in ƙara sa kai kai dai tana gyara ka haka ne ko zaka ƙara samu kai an tasan lada kala kala Allah mana gafara Allah biya mana bukatun kuma ya ƙara mana kwanaki yace mi yace muna yanke zumunta wani fi aljiwari ya ce duk wani munana makwabtaka muna yin shi da an same ka kana munana makwabtaka sai ka binciko wannan maganar ta ja'afar bin abi talib ya nuna cewa aikin jahiliya ne kake ka lura ka gana aikin jahiliya ne kake zaluwa da an same ka mai saba ma makwabcinka kana aikin jahiliya da an same ka mai munana makwabcinka ba zala jibril yusini fil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace jibril bai gushe ba yana zo yana mun wasiya kan makwabci kan makwabci kan makwabci har sai da nayi tunanin za a ce me makwabci zai gaji makwabci amma ka duba anwa'u ta'rib anwa'ul iza' lil jiwar da muke da su nau'ika nau'ika na cuta makwabta kala kala Allah mana gafara wa ya'kul yace ya'kul al-qawiyyu minna ad-da'if laluwa da jungle haka ne ko mai ƙarhi shi ke cin mi mai rauni rayuwa da jungle kasan can kaje kawai hudda kanka ci to a lokacin ma jahiliya haka ne fa kunna ala zalika yace mun kasance akan wannan yanayi na hayaniya na firgici hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifuhu na'rifu nasabahu yace har sai da lokacin da Allah ya turo mana manzo daga cikinmu mun san dangantakar shi kaga ai mummuna aqida ce kace ka sa akwai wanda suke gana annabi ba mutum bane ba wallahi mummuna aqida ce saboda a duk halittun Allah sai Allah ya ce mi walaqad karramna bani adama haƙiƙan mun karramta dan adam kenan duk wata halitta da zaka kai annabi wanda ba mutum ba rage mai daraja ne kai mun gane ita kuma daraja ta ƙarshe ita cewa ta mahalicci kai kuma ka san kana kai shi ta mahalicci ka ka hurta kenan dole ka bar annabi mi a mutum ɗin shi don in ka ce annabi ba mutum bane ba hal ka ƙaryata ayar Allah ka kafirce mata an gane ko ka kafirce mata saboda Allah ya faɗa mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga kawunan ku yazo muku mutum ne shi ne yake cewa mun san dangin shi mun san dan wane ne jikan wane ne mun san shi daga cikinmu ya zo sai dai huwa laisa kalbashar yana da baiwa yana da daraja yana da mu'jiza wanda Allah ya bashi wanda ba kowa ba za a bashi ko ba kowa ba zai da shi hatta da cikin annabawa ba su da darajar da yake da shi an gane ko kenan wannan daraja to amma shi wane ne mutum ne yace mun san shi mun san wane ne wasu duka huwa amanatu mun san gaske shi mun san amana shi shi wannan manzan dai da aka turo mana ya ce wa afafahu mun san wane ne mutum ne mai kamun kai tun da yake mutum ne mai kamun kai ba a same shi ba yana hayaniya tun yana yaro ai mun ga bai ko idin su lokacin bai zuwa annabi bai taba shan giya ba wanda giya sun maida shi ko wani ji a gare su lokacin to shi bai taba sha ba fada'ana ila Allah linuwahidahu wa na'budahu yace wannan manzon sai ya kira mu zuwa ga mu bauta ma Allah kuma mu kadaita Allah da ibada wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'ana min dunihi min al-hijara duk wani abu da muke bauta mashi mu da iyayenmu ya kira mu mu watsar da shi mu tube shi mu da uwayenmu na daga duwatsu da muke bauta masu mu yi watsi da su mu watsa su baya an gane ko yake kira mu shi wannan manza akan wannan akan wannan kadiyar gaba daya yace wal ausani da dai guman kai gaba daya duk yake hana mu akan wato bautar su wa amarna bis sidiqil hadith ya mana umarni da mu dinga gaskiya a cikin zancen mu nan kuma yazo yana baka labarin menene halaye na mumune da ka samu kanka cikin masu ƙarya ka bincike kanka anya mumuni ne kai balbar ma sai da ka samu kanka cikin mi munafiqai ayatul munafiq salasa idza hadasa kadhab idan yayi zance yayi ƙarya mumuni baya ƙarya wa ada ila amana ya ba mu yake koya mana mu dinga biyan amana mu mai da amana inda aka ba mu amanata wasilatul rahim yake ce mana mu dinga sada zumunta mu dinga sada zumunta muna kai ma ƴan uwan mu zumunci ba tare da muna jiran wani abu daga gare su ba an gane ko wa husnul jiwar mu kyautata makwabtakan mu da makwabtan mu wa kaffi anil muharrami wa dima yake cewa mu tsaye da duk wani abu da yake haram kan mu taba abin da ba namu ba duk wani jini mu guji ɗaukan jinin mutane da ka ga ai sai ka tsare ka kashe wanda ka ga ma ka kwace duke shi yace yake hana mu wannan wa nahana anil fawahish duk wata alfasha yake hana mu kan mu yi alfasha wa qawlu zur da menene shedar zur ita ma shedar zur haka take da Hausa ko eh shedar zur wa akali malal yatimi da cin dukiyar marayu cin dukiyar marayu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasa ya da sa'ira nawa muke samu yanzu suna cin dukiyar marayu an ba su dukiya na marayu siti siti siti in sun ga dama su bashi dan abu kaɗan in ya tashi in ba su ga dama ba sun hallaka sun arzuta kansu wallahi za a yi bayani Allah mana gafara za a yi bayani kam na'am yace wa qadafil muhsanati da riba wadda take katangagga wadda ta tsare kanta ta kare kanta ta mata kasafi an gane ko wa amarna an na'budu Allah wahdahu la nushriku bihi shay'a ya mana umurni da ha idan mu bauta ma Allah shi kadai kar da mu yi shirka ga Allah kar da mu gwamutsa ibada Allah da wani ko kadan an gane ko wa amarna bis sala ya mana umurni mu dinga sallah wa zakka mu bada zakka wa siyam da azumi qalat sai ta ci gaba da cewa ummu salma fa'addada alaihi umural islam sai ya ci gaba da zana mashi duk wani al'amura na musulunci yake zana mashi yake zana mashi sai ta ce ya ci gaba da cewa fasadakna wa amanna bihi da ya yi da ba mu wannan labarin yake mamu umarni mu kuma sai muka gaskata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma muka yi imani da shi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi muka bi shi akan abin da ya zo mana da shi na gaskiyar nan fa abadna Allah wahda sai muka bauta ma Allah shi kadai na'am falan nushrika bihi shay'a bamu hada bamu taba hada Allah da wani ba muka hada shi wurin shirka wa harramna ma haram wa harramna ma harrama alaina duk wani abu da Allah ya haramta akan mu muka haramta shi kaga ne ko yana da kyau duk abin da ka san Allah ya haramta shi kai ma ka haramta shi a matsayinka na mumini wa halalna ma ahallalana duk wani abu da Allah ya halalta mana mu ma sai muka halalta shi biyayya ne ga Allah abinda Allah ya ce kayi kayi abinda ya hane ka bari haka abinda annabi ya ce maku ku yi ku yi wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu an gane ko yace fa'adda alaina فعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله dan mun yi wannan abin shine mutanenmu suka dora mu gaba suka azabtar da mu suka fitine akan addininmu suke son su maido mu wai sai mun bauta ba kuma kai mun bar bauta Allah kai yanzu wannan jawabin kaga hankali kwance mashi shi kaji avec tout respect duk wani respect ya kawo shi hankali kwance bai mai gautsin magana ba ka duba daga san ana son kai matsayin ka ɗalibi da mai wa'azi kar ka koyi gautsin magana hatta da Musa da aka tura shi wurin Fir'aun Musa da Harun Allah sai ce mashi me faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ku faɗa mai magana mai tamshi la'alla ya wa'astu ko ya ji tsoron Allah kenan magana mai tamshi ake faɗi ka zo baka dinga gatse gatse Allah mana gafara yace wa an nastahilla ma kunna nastahillu min khaba'ith duk wani abu na mummuna na kazamta wai so suke yanzu ma mu halatta shi wanda da da muke halatta shi da a yace muna cin musibin gagawa yanzu ma so suke wai mu ci gaba da ci mu halatta wannan abubuwa an gane ko falamma qaharuna wa zalamuna wa shaqqu alaina wa hawalu bainana wa baina dinana yayin da suka yi azabtar da mu suka matsa mana suka zalunce mu suka kai mu bango tura ta kai bango suke so su hudda mu daga cikin addinin mu kwata-kwata saboda azabar da suke mana kharajna ila baladika shine sai muka zo zuwa wannan gari naka ya kai wannan sarki naka alaman siwaka wai duk al'umman nan wata duniya muka zaɓe ka muka bar saura gaba ɗaya an gane ko kai muka zaɓe ka sauran muka yi watsi da su naka alama siwaka wa rahibna fi jiwarika muka yi kwaɗayi an gane ko don mu zamna tare da kai an gane ko rahiba ka gane ko in ka ji kalmar rahiba ta zo da wani wannan gabanta yana nihin kwaɗayi amma da rahiba ta zo aka biyo bayan ta ya zamanto anaci yana nihin kyama ka gane sai ce farahibna fi an gane ko sai muka yi kwaɗayi a kan an gane ko amma in ya zama rahiba an kuma ya zama kyama mun tsana abin muna kyama abin kamar ta yadda Allah ya ce mana me na'am rahiba an akata katana kusa a wa man yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsa haka ne ko wala qad istafainahu fi dunya wala kaga duk wanda ya kyamaci wane ne zai kyamaci milla ta farki annabi ibrahim sai wanda dai ya wawa ne ya barance ya wawace to in ya zo an ragiba an ya zama kyama na'am yace sai muka zabe ka mu zo wurinka akan muka rabu da kowa muka zaɓi makwabtaka gare ka wa rajauna Allah nuzulama indaka ayyuhal malik kaji karshe sai yace kuma sai muke kauna muke kaunar cewa ba a zalunce mu ba a wurin ka ya kai wannan sarki kana je khitab mai dadi kaga ai zaka shi akwai respect akwai girmamawa akwai kamba shi wannan sarkin shi kuma mutum ka girmama shi ka nuna mai matsayin shi an gane ko shi ne wani karin magana na larabawa suka ce ma laye nalu birrifki layu nalu bi shidda abinda ba a same shi ba a tafsasawa to bai samuwa a cikin tsanani a zo a tafsasa a samu abu inda aka tafsasa ba a samu to ka san abinda sauki bai kashi ba tsanani bai kashi qalat ummu salma ta ci gaba da bada labari ta ci fa qala lahum najashiyu sai shi annajashi ya ce ma Ja'far bin Abi Talib hal ma aka mimma ja'a bihi an am mimma ja'a bihi anillahi min shay'in shin wai kana da wani abu daga abinda manzon naka yazo da shi daga wurin Allah wani magana haka daga wurin Allah fa qala lahu Ja'far sai Ja'far ya ce mai na'am tabbas ina da fa qala lahu sai najashi ya ce mashi faqra'ahu alayya karanta shi in shi فقرأ عليه صدرا صدرا من كافها يا عين صاد sai ya karanta mai wani daga cikin suratu maryam kaf ha ya ayu sad ya karanta mai daga nan wani kote daga ciki sai take cewa fabaka wallahi najashi hatta akhdala lihiyatahu ta ce wallahi sai ga makashi na yashi yana sauraron ƙur'ani yana kuka yana kuka an gane ko yana kuka na'am ta ce hatta akhdala lihiyatu wa hasida gemun shi gemun shi ya shiga sharkaf ya shiga da hawayen shi wa bakat asaqifatuhu wannan malaman da ya tattaro su zo su zamna sai ga maka su ma suna kuka suna kuka hatta akhdalu masahifahum har sai da su ma suka shiga wannan littattafan Qur'anin da suka aje na Injila na wurin su an gane ko shi Qur'ani da kake ganin shi qalbun salim wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhu imana zadatuhu imana wato qur'ani da kake ganin shi din mai imani idan yana sauraron qur'ani yana bibiyar qur'ani yanda ya kamata zaka samu tabbas wata rana zaka samu yana kuka ai ba ba ba bai yi kamaci ba gare ka mumini ka karanta qur'ani tun daga alhamdu har zuwa nasi ko a karanta daga alhamdu har zuwa nasi zuciyar ka jiya iya yau kai kawai qur'ani bai taba saka kuka ba wai har kana mamakin wanda suke kuka a karatun qur'ani ai wallahi ka je ka binciki zuciyarka in ma baka san menene qur'anin ba an gane ko in ma kuma kana da busassar zuciya kai yanzu duk ayoyin da ake sabkowa bayanin na azaba an gane ko bayani na ayoyi bayani na masu zunubi kaza kuma ka san watakila kana ciki labarin nan da ake kawo ma aisa su dan kai ibratan li ulil albab ma kana hadisin yuftaraha ba wai labari bane kawai aka kirkiro a'a an kawo shi ne don muladabtun wa'azu daga cikin shi a kai kuma kawai shi kenan zuciya ka damu shi bai haka dinga mamaki to kai mi ka tara dama hawayenka sai abubuwa na duniya su sa lasiya ma mata Allah ba ku gafara Allah ba na gafara gaba ɗaya film ke sa su kuka dandalin soyayya ke sa su kuka ko kuma wani saurayi ya gaya mata magana ta shige ɗaki da ita kuka amma ke ki karanta tun daga bakara tun daga fatiha hannasi baki kuka ba don wani saurayi bai aure ki ba kin shiga kuka an yi dandalin soyayya kin shiga kuka an zo ana arewa 24 kin shiga kuka ai wallahi ki shirya mi zaki ga mu ubangijin ki mi zaki ga mu ubangijin ki ka shirya bawa Allah menene zaka ga mu ubangijin ka a ida labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya taba karirma da zuciya ka ba kai kuka a ida kawo ayoyin qur'ani a yi fasara ka ida ba abin da ya kare masu ciya kai kuka ga najashi da mutanen shi yau suka fara sauraron qur'ani suka yi kuka kai ka ce mi ai ka san akwai bayani bi ka tana da mu hawayenka kawai sai an yi mutuwa ka fashe da kuka ko sai an ba da wani labari kawai ka ce wa yo abin tausayi shi kuma wani ne ya je sha sigarin shi da wiwin shi ya shiga daki ya rubuto ya zo ya kawo muku ya tsara mu haka ya kuka Allah mana gafara ta ce wallahi sai ga maka su suna kuka da hawayensu an gane ko sai ga maka su dukansu suna kuka suka jika hatta da wato takardun nan hina sami'u ma tala alaihim yayin da suka saurari mi abin da aka karanta masu an gane ko abin da aka karanta masu can Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari dai a cikin suratu maryam din ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati min zurriyyati adam ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim min nabiyyin min zurriyyati min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya sai aka yabe su su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima wanda ƙarshe su ne idan ana karanta masu ayoyin Allah Ubangiji mai rahama sai kaga sun haɗi suna sujada kuma suna kuka ya ce maka sun makalar na jashi sai na jashi ya ce inda haza wallazi ja abihi musa la ya min mishkatin waye ai wannan abin da wanda musa ya zo sun huto daga kaman misali haske ɗaya ne yana ne duka wuri ɗaya sana haske ɗai ya hudo su ya ce intaliƙa ya ce kai abdullahi da kai da amru kuke ko ku tahi ku tai ku ba da wuri ya ce fa wallahi la uslimahum ilaikum abadan wala akadu ya ce wallahi wannan da kuka zo amsar su ko ku tai ku ba da wuri bana ba ku su ba bana ma kuskura ba in ba ku su ku tai da su ka duba duk zaƙin muryawa su amru da wane ne duk sai wadda suka yi an gane ko ai ka sani gaskiya ita ke cin galaba gaskiya ita ke cin galaba yuridina li yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim can kuma Allah ya ce wallahu mutimma nurihi Allah da ya ki sai ya cika hasken shi sun so su kashe wannan hasken Allah ya tashi bayyana shi anan dole sai mala ya ce ma as'ila lil muraja'a wannan as'ila hawancin satin biyu da suka wuce ko mala yace kam adadu man hajara min almuslimin hadhihi almarra illa habasha wannan hijira ta bi mutun nawa ne daga cikin musulmi suka je habasha hijira na'am mala yace tambaya ta biyu bi maza fakkarat quraish li'adati almuslimin ila makka quraishawa wannan tunani ne suka yi domin su maido wato wa'annan musulmi su maido su su dawo zuwa makka tambaya ta uku mala yace uzkur asma man ba'asa quraish ila najashi li'adatil muslimin su wane ne quraishawa suka tura wurin najashi dan a maido musulmi zuwa makka tambaya ta hudu mala yace manil mutah manil mutahaddis bismil muslimin amaman najashi wane ne ya doki farol da sunan musulmi gaban najashi tambaya ta biyar mala yace uzkur ba'du ma tahfazuhu min kalamihi ka ba da labarin mine ne ka harrace daga cikin maganar da ya yi wannan a ciki tambaya ta shida mala ya ce hal na jaha hazal wa fadu fi iqna'in najashi li taslimil muslimin wannan bakin da suka zo sun samu riba sun yi samu eh su ta ba da kala su samu su yi convenker din najashi ya ba su musulmi su ne wannan tambayoyi mu je da rasi na gaba ya samu shiga malam ya ce muhawalatun ukura liwaƙi'atu bainal muhajiri na wanda ja shi dizim tentative muhawala mizaji jarrabawa ta karo na biyu tentative ta biyu yadda suke son su zo wurin da jashi ya dai ba da wannan musulmin su shiga tsakanin da jashi da musulmi ya suka yi khalat ummu salma Ummu Salma ta ci gaba da baka labari ta ce, falamma kharaja yayin da suka huto dawa-dawa, Amru bin al-As da Amru dan Asi da Abdullahi bin Abi Rabi'a. Da Abdullahi dan Rabi Rabi'a da yayin da Annajashi ya hurtu Moscow suka huto. Min indihi daga wurin Najashi kala Amru bin al-As. Sai Amru dan Asi ya ce, mu sani fa Amru ya musulunta dan kan mu shi ta'asar da yake yanzu kuma mu shi haushin shi. sahabi ne sahabi ne jalil an gane ko ya musulunta ya zama kyautata musulunci shi qala amru bin al-awas sai amru yace wallahi la unabbi annahum la unabbi annahum gadan anhum indahum yace aibahum indahum la unabbi annahum gadan aibahum indahum gobe ai wallahi lamur qasam wallahi gobe sai na nuna masu sai na nuna aibinsu a wurin najashi sai na haɗa aibinsu sun ma'asta asila bihi hadara'uhum ya ce sannan akan wannan sai na ɓuɓɓugo in nuna baƙinsu da ƙuncinsu da matsalarsu na jashi ya gani kenan sai na hudu tun daga ta'asil tun daga bugon shi qalat sai ta ce fa qala lahu abdullahi bin abi rabi'a sai abdullahi da abi rabi'a yake ce mawa amru bayan sun huto suna shawara wa kana atqar rajulain fina sai yace daman shine dai mutumin da ya dan wato kyautatawa ko kace wanda ya dan yi tsoro akan mu a cikin kenan yayi amru amru yayi shi bushewa a lokacin la tafa'al yace karka yi haka fa inna lahum fa inna lahum arhaman nam wa in kanu qad khalafuna yace ka san ai dai suna da dangantaka a cikin mu ko da sun saba mana abin ya isa haka qala sai yace wallahi la ukhbirannahu anhum annahum yaz'umuna anna isa ibn maryam abdul yace wallahi sai na hada masu gobe mu dai dawo gobe sai na ce masu ai isa dan maryam dan na maryam bawa kuna ce mashi bawa suna ce mashi bawa mu je dai gobe mu dawo kaga su kuma suna cewa mi Allah ne ko shi kuma sai suka ce ai zai ce bawa ne kai wanda kake ce ma Allah ka su ce mashi bawa ya kake gani su ce ai kun ce bawa kenan shi na amri ya gami ya gaci tunda yanzu ka ɗauka ka gani ko yanzu wallahi wasallahu ko yanzu kai a ce babanka bawa ne wanda ya ce babanka bawa ne kuma yana zaune gidanka ai sai wani ikon Allah ka bar shi kwana to wai sai su ce su ai kristani suna cewa Isa menene Allah ne ya ce to gobe zan ce in ce suna cewa bawa ne qalat take baka labari ummu salma summa gada alaihi gad sannan sai ya zo ya wayi gari a zo ya zo goban fa qala lahu ayyuhal malik ya kai wannan sarki innahum yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima yace wai kai baka sani ba wayannan mutanen da ka ba masauki wurinka suna haɗin magana mai girma akan isa dan maryam fa arsil ilaihim sake turawa wurinsu kashe daga bakinsu fas'aluhum amma yaquluna fihi ka tambaye su me suke cewa akan Isa ai da harko in ban manta ba cewa ka a bari su yi magana kawai a ba su su tahi da su yanzu kuma da ya san ya kama ya kama abin da yake tunani ya samu prep hujja mai ƙarfi yace tura a kira su ka tambaye su me suke cewa kan Isa can kuma cewa kan ba a bari su yi magana kawai a ba su shi shi ne suka kawo ma 'yan barandan sarki kado akan cewa kawai da sun yi haɗu magana kawai su ce eh sarki a basu su ka a bari wancan su yi magana yanzu kuma da ya samu wannan magana sai ce ce kira su su zo mi suke cewa halat sai ummu salma ta ce ma fa arsala ilaina yas'aluhum anhu fa arsala ilaihim yas'aluhum anhu fa arsil ilaihim yas'aluhum anhu tura ka tambaye su zo qalat ta ce ma walam yanzil bina misluhu yace irin kwatankwacin wannan bai zo gare mu ba ai yanzu kuma su sun san su cewa suke isa ne ne Allah ne aqidan musulmai kuma wa isa bawa Allah ne an gane ko fa arsal sai ya tahi ilaihim yas'aluhum yace nan yace fajtama alqaw wannan musulmin kamun su zo sai suka yi consist a yi sake dai sabon reunion ya ne kuma ga wata magana hata hudu hukun san suna isa allah ne wurin su mu kuma bawa ne bawan allah ne wurin faƙala ba a duhun libat ha'ilau dai shashi suka ce ma shashi ma za ta ƙulu na fi isa iza sa'ala kun anu wai yanzu idan muka je kuma ya tambaye mu akan isa mi san mu ce an gane ko na ƙulu wallah sai suka ce ƙalu na ƙulu wallahi fi ma ƙala Allah suka ce wallahi zan mu haɗa abin da Allah ya ce mara kanshi mun gane ko wa ma ja abihi nabiyuna ka'inan fi zalika ma huwa kana kowane ne ya tambaye mu kuma mu komi zai afku haka zan mu haɗi abin da Allah ya gaya mana abin da annabi ya gaya mana akan Isa bi suka ce mana to wallahi haka zan mu je mu haɗi ka gani imani ko ƙarfin imani akan gaskiyarka sai dai a kashe tsohuwa kan daula wannan eh in dai akan gaskiyarka kake falamma dakhalu yayin da suka shigo alaihi suka shigo wurin najashi qala lahum annajashi yake ce mashi ma taquluna fi isa ibn maryam me kuke cewa a dangane da sha'anin isa dan maryam fa qala lahu ja'far bin abi talib sai ja'far dan abi talib ya riki barul ha'ilau dai نقول فيه الذي جاء به نبينا yace mashi wallahi zan mu gaya ma abinda annabinmu ya zo mana da shi kan isa yace huwa abdullahi wa rasulu shi dai ba bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa ruhahu kuma ruhi ne daga Allah wa kalimatuhu kalma Allah ce alqaha ila maryamal azra'il batula azra'il batuli ya wurga ta zuwa Maryam wadda take budurwa ce kuma wadda ba ta sha'awar yin aure. An gane ko vierge akan budurwa vierge ita ce ake ce ma azara. An gane ko albatul wadda kun ba ta sha'awa aure. In ka ji an ce al'azara ko azara ana nihin budurwa. Gashi can inda Imrul Qais yake cewa wa yawma aqartu lil azara matiyati فيا عجبا من بوري هل متحمل فظل العذارى يرتمينا بلهمها وشهم كهداب البخش المفطل kawai imrul qais dan neman puwan shi zakara ci tsaguwa ka bada kwaya ko dan neman puwan yana neman dan akwai ƴan mata ne suka zo da akwai budurwar shi wanda yake so unai zatu ya amma shi ci yana tahiya akan raƙumin shi ya gansu suna wanka kawai ya ɗauko ya soke raƙumin ya yanka musu eh hau suka ce an yi wani yayi a garin nan dan da zai hau ba da bane ba ko to Allah raba mu da irin wannan hau ya so ke raƙumin sai ba shi to idan da aka ce al'asara kamar a ce nufi biyar shine yace ya tura ta kan budurwa Maryam budurwa wadda ba ta ma sha'awa aure ba ta yi aure ba ta sha'awa aure ita ce ta aiki Isa kala sai kalar sai ta ce da ya suka yi bayanin nan balbar ma a cikin bayanai a cikin sira an kawo sai da ya karanto akan cikin wasu kurfil kitabi maryam izin tabbatat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا aka kawo labarin Maryam da yadda aka yi ta samu cikin shi da yadda aka yi ta aihe shi. A nan sai ta ce, Fadaraban Najashi ya zahu ilal'ar sai Najashi ya kai hannun shi zuwa ƙasa, fa aka zamin ha'udan sai ya ɗauki ɗan haƙƙi. An gane ko sun makala ma ada Isa bin Maryam ma kulta hazal ud abin da ya raba isa da maryam abin da ka haɗe kawai wannan ɗaya iccen ne ɗan hakkin nan da roka ya ce duka ɗaya ne an gane ko? na'am fatanakara an gane ko? fatanakarat ba tariƙatuhu haulahu hina ƙala ma ƙala a lokacin an gane ko kawai wannan ‘yan kewaye da shi dama ai mun gari an ba su mi kado an puwazo ne ko kawai sai suka tasa da sha suka tada mi magana irin wannan maganganu cikin batar haba sarki ya zaka yi haka haba kai ma ya zaka ce wannan magana kaza kaza kaza ai ka san akwai su saboda kai ka san an yi an puwazo nan ka to kuma an ba kai ka taba su baya kenan kaga kenan sasarariyan an gane ko sai sarkin ya ce mi suka tada wannan maganganun ya za a yi kai haka ya za a yi faƙala sai ya ci wa inna khirtum duk wannan babatun da za ku mani ku yi da babatun ku wallahi ko da kun yi shi wallahi izhabu ku dai ku ba da wuri fa antum suyuman bi ardi yace ma wannan musulman ku tahi izhabu ku wannan musulman ku tahi fa antum suyuman bi ardi ku yanzu kun samu wato matabbata a kasata aka ce suyum ana nihin aminin mala yace ma wasuyumu aminuna kun samu security total a cikin wannan kasar dawa ku tafi kawai kuna da security total a cikin kasar nan dawa mansabbakum uzim duk wanda ya taba ku buhurim kai duk wanda ya taba ku kamar ya yimi kamar ya kasance ya durmiya a cikin wani bashi kenan kamar ni ya taba in ya taba ku ya taba ni sun ma man sabbakum ghurim ya ƙara maimaitawa har so uku ya ce fama uhibbu annali dabran zahban wa anni a zaitu rajulan minkum ya ce wallahi wallahi zan so ko da a ce a bani doki na zinariya ya fiye mani sharri da in cutar da ɗaya daga cikin kuma gane ya ce kamar ko da za a bani doki na zinariya bana cutar da ko mutum ɗaya daga cikin ku ba an gane ku nan yana nihin mi kenan wani dan kadan ku kun kawo mana wasu hatotun ku ba wani birge da ba za ku ko doki na zinariya ku kawo ni bana taɓa ɗaya daga cikin mutanen ba shine nan ya ce ma addabru bilisanil habasha idan aka ce addabru da yaran 'yan habasha ana nihin alkhairu ana nihin wato eh, doki ruddu alaihi ma hadayahu an gane ko fala hasa talana biha dama ai ya san an ba su wannan eh, kado yace ku maida musu duka kyautar da suka kawo mana ban musu ban mu bukata ban bukata a tattare duka kyautar na a maida musu fa wallahi ma akhadha Allahu minni rishwatan hina radda alayya milki fa akhudhu rishwa fihi yace wallahi ku sani lokacin da Allah ya bani wannan mulkin nawa Allah bai bani ban ba Allah wani cin hanci bai bani wannan mulki dan mi ni zan amshi cin hanci mun gane ma'anar tashi ci ni kuka kama cin hanci to ku sani ni wa Allah da ya bani mulkin nan bai bani cin hanci ban ba da cin hanci ba ya bani mulkin nan qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya ga dama ya bizge mulki da yanda ya ga dama ya ce kenan lokacin da Allah ya bani wannan mulkin ba wata rishuwa bai amsa a wurina don haka kuma ku tattare kayan ku ban mu bukata ban mu bukata ba ma amshi wata rishiyar ku ba don ku ba mu cin hanci ku ba mu kado amfuwa zo ne mu ba ku su ku tai ku tattare ban mu ba dawa na'am na'am qalat sai tace fa kharaja min indihi maqbuhina mardudina sai suka huta daga wurin da jashi shi abdullahi bin abi rabi'a da amru bin al'as suna masu munan da huska kuma suna masu an kore su mardudina an kora su alaihi ma ma ja'a bihi an maida musu duk abin da suka zo da shi wa aqamna indahu bi khairihi bi khairi jari ma khairi jari muka zamna tare da najashi fiyayyen zama fiyayyen gida tare da fiyayyen makwabci mun gane wannan darasin ko kenan kaga anan Allah subhanahu wataala ya taimaka musu sanadiyar gaskiyar da suka wadi ba kwalo kwalo ba kwalo kwalo wala yakhafuna fillahi lawmata la'ib ba ka kalkaji tsoron duk wani zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah mai yabo yayi mai zagi yayi kawai in dai gaskiya ce kan sha'anin Allah fadatta fadatta kuma ka koyi sigal fadin magana ta gaskiya yadda take an gane ko za ka ga ƙaunin layin yana da tasiri a wurin haɗin magana kan ka kasance kai kullum kausassal magana daga gare ka bai daga cikin manhaji na annabawa bai daga cikin manhaji na mi mun ga musa da haruna aka ce mai mi faƙula da ƙaunin layin an gane ko annabi ibrahim da ya zo yakin baban shi magana ya abaci lima ta abu duma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a ya abaci إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي دي إن زي سياتي يا كي بابانا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة من الرحمن فتكون للشيطان وليا كاغا دكا an gane ko kaga yadda wannan Ja'far ya zo yana yi ma mulki Habasha magana da tattausasa can annabi makaran kanshi Allah ne ya ce mashi walau kunta fadhlan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik an gane ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai a matsayin ka na dalibin ilimi ba a san ka da babatu ba ba a san ka da menene ba da'awa za kai ka hadi sannu ka hadi sannu sannu ka fadi da qaulan layyin la ayyahdi Allahu rajulan wahidun khairul laka min humrin na'am ka gani ko ka faɗi sannisan ɓaɓatin da za kai ka zalika kuntun min ƙabul kai ma dai da baka gane ba Allah ne ya ma ni'ima ka gane abbakar ni siddiq da ya tashi hutubar shi hutubar shi me yace alhamdulillahi allazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ka gode ma Allah da ya shiryar da kai ai wallahi baka isa ka shiryar da kai ba baka isa da ka shiryu ba in dai ba Allah bai ne ya shirye da kai haka zalika Allah yake faɗa ma annabin shi innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kinan kullum ka kasance mai zance sassa mai kyau a matsayinka na ɗalibin ilimi a matsayinka na malami ka a same ka da ɓaɓatu ka a same ka da zage-zage ka a same ka da shehe-shehe raddi wancan ya kama raddi wancan kana sauraron kana jira wannan ya ma ka bace ine ne addini ba haɗa ba ne ba addini ba haɗa ba ne ba duk wanda ka ga yana wa'azi maqsad ɗin shi guda ya haɗa maka Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ma annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai ba wai yana haɗa ma bane dai yana haɗa ya ganka gobe tashin kiyama shi a aljanna kai a huta ko haka ne ko so kake ko kawai wani dan wuta ne shi kira ta yi wuta yo ta baban ka ce wutai ko kai attakhaz attala'at al-ghaib am ittakhazta inda ar-rahmani ahada kai dan aljanna ne kawai kai haɗi saƙon Ubangijinka kuma kai adda Allah tabbatar da kai. An gane ko? Wanda kuma bai gane ba ka mashi adda Allah ganar da shi ka faɗa mashi gaskiya. An gane ko? Kawai don ka sabke ne. Liya halika man halaka an bayyana, wa ya man hayya an bayyana. An gane ko ka faɗi gaskiya ka ba kanka lahiya. Ba ɓatu ba naka ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara. ganin lokaci ya yi insha Allah ne ya kamata mu tsaya ba da kalam na yadda kalam dina sai Allah ya nuna mana sati mai zauwa in muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi islamun da jashi musuluntar na jashi shi wannan sarkin habasha da jashi musulunta da ya yi fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi a cikin wannan bayani kuskure da muka yi karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya ƙara mana ilimi kuma ya warware mana abin da ya shige mana اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين ربنا قد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا واهب القهار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته